إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina 29 ga watan jumadal ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 20 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin wato Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine zai zama darasi na 83 a darasin da ya gabata mun karanta fasalin da yake magana akan al-asra wato koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil asara kan abin da ya shafi fursunonin yaki wanda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in an kama fursunonin yaƙi yakan yafe musu wani lokaci kuma yakan sa a karkashe su wani lokaci kuma yakan ce a fanshe su da kuɗi wani lokaci kuma yakan ainihin wato wato yakan yi musanyen fursunonin yaƙi ya bada wa'anda ya kama cikin wa'anda ba musulmi ba su kuma su saki musulmi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kowanne gwargwadon abin da maslaha ta hukunta ta daidai wannan lokacin in a sake su shine yafi zama maslaha annabi ya kan sake su idan ya ce a karkashe su wannan shine hanya mafi wato aslah mafi zama maslaha to yakan sa a kashe su idan kuma ainihin wato kowannen su ya fanshi kansa da kuɗi shine ake ganin yafi zama maslaha ko kuma a musanyen fursunoni kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen raba ganima musamman wajen raba bayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana raba tsakanin uwa da ɗanta lalle za a bayar da su sai dai a ba da su a gida guda ya zama da uwar da uban da uwar da yar ko da ɗan ya zama to duk a gida guda aka ba da su saboda Annabi baya son ya raba tsakanin uwa da ɗanta ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe dan leken asiri cikin musulmi amma kuma bai kashe Hadib ibn Abi Balta'a ba wanda shi ma yayi aiki irin na jasus aikin leken asiri ya fitar da asir wato sirrin musulmi zuwa ga kafiran Makka amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta tabbata yayi haka Hadib yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi bai ainihin wato kashe shi ba kuma yake cewa saboda ya halarci yakin bata Nabi sallallahu alaihi wasallam ce Hadid ibn Abi Balta'a wato kad shahida Badar ya je yakin Badar haka wanda ya je yakin Badar yana da wata maziya yana da wata daraja da wata falala doriya akan hatta sauran sahabbai ba sauran gama garin mutane ba ba a har sahabban wanda ya je Badar daban yake da wanda bai je Badar ba shi yasa cikin take ko kuma wato lambar girmamawa da aka yi wa sahabi ana cewa in aka kawo shi sai a ce badariyo badariyo duk da cewa sun ce badariyon kala biyu akwai wanda yake mazaunin garin badar akwai kuma wanda ya je yakin badar shine badariyo to wannan shi ne kuma abin da zaka ga kamar ya fi shahara a ce innahu badariyun da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi saboda wannan falala da daraja da yake da ita ta ya taba halartar yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato daga koyarwarsa duk wanda ya musulunta sai zama a hannunsa akwai wani abu na dukiyar musulmi wanda aka je wajen yaƙi shi ma ya mallaka a lokacin yana kafiri to yanzu ya zo ya shigo musulunci maza Allah baya karɓe wannan abin nasa ko dukiyar a ce a mayarwa wanda yake mai dukiyar cikin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka mun karanta fasalin da yake magana akan raba gonaki da filaye ko ƙasa idan an ci gari da yaƙi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba filaye ko gonaki ko ƙasa ta Bani Quraiza da Bani Nadir da kuma rabin ƙasar Khaibar bainal ganimin tsakanin waɗanda suke mayaka sun je sun samu ganima sannan ya cire rabi rabin Khaibar liman nazala bihi wannan rabo ne na waɗanda suka sauka a Khaibar min al-wufudi na baki manyan baki wal umuri da sauran al'amura na da suka shafi musulunci wa nawa'ibin nasi da kuma abubuwan wahalhalu da musibu irin na jama'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai raba garin makka ba kaman yanda ya raba garin khaibar shi sa wasu malaman sai suka ce abin da sai bai raba garin makka ba saboda darun nusuk ne saboda shi garin makka wato darun nusuk ne ma'ana gidan ibada gari ne na ibada fahiya waqafun min Allah ala ibadi da haka shi garin Makkan gaba ɗaya kaman wani waqafi ne Allah ta'ala yayi shi ga bayinsa gaba ɗaya duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ce shugaba yana da zabi in an ce gari da yaki game da gonakin garin filayen garin da sauransu aka ce zai iya rabawa zai iya kuma barin su su zama waqafi ga al'ummar musulmi gaba ɗaya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce والأرض لا تدخل في المغانم المعمول بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول ma'ana dukkan abin da ba a iya ɗaukar sa daga wani guri a kai shi wani guri to baya zama ganima ko kuma ba a raba shi amma dukkan abin da ana iya ɗaukar sa kamar dabbobi kamar sauran abubuwa na amfani da za a iya ɗauka daga wani guri zuwa wani guri to wannan shine ake raba ganima a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar a sama wani lokaci ya raba wata raka wani lokaci kuma ya bar irin waɗannan wuraren ba tare da an raba ta ba ta an gani alal mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fil amani wa sulh wa mu'amalati rusulil kuffar wa akhadh al jizyati wa mu'amalati ahli al kitab wal munafiqin wa wafa'ihi bil ahd fasalin da zai bayani game da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil aman game da al'aman al'aman shine bada mafakar siyasa al'aman shine bada mafakar siyasa idan akwai wani wanda ba musulmi ba da yake rayuwa a ƙasar musulunci kuma ana zaune da shi lafiya ba shi da fitina baya yi wa musulmi wato wasu ƙulle-ƙulle na makirci ba a haɗa kai da shi a cuci al'ummar musulmi yana zaune to wani cikin musulmi zai iya yi wa wannan kafirin alfarma ma'ana zai iya shiga rigar alfarma wannan musulmin ko da faɗa ake ko yaƙi wannan musulmin zai iya cewa wane ya shiga alfarma ta kar a taɓa shi shi ake kira da al'amal wane ya shiga alfarma ta kar a taɓa shi a ƙa'idar musulunci taɓa wannan wanda wani cikin musulmi ya yi wa alfarma zai iya jawo wanda ya taɓa shin tsinuwar Allah maɗaukakin sarki da ta mala'iku har da ta mutane gaba ɗaya. Laifin ba ƙarami ba ne, ba musulmi ka taɓa ba wanda musulmi ya yi wa alfarma, ashe musulmi yana da alfarma shi sa manzo Allah ce, Sibabul Muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci. yaƙar musulmi wannan ku kafirci ga wanda ba musulmi ba yana zaune a nan unguwar ana zaune da shi lafiya tsawon shekaru ya haifi ƴaƴa matansa matansa suna shiga cikin harkokin matanku yaranku suna mu'amaloli da shi yana dai kafirinsa amma babu wani abu na cutarwa ko na zamantakewa ko na makwabtaka ko haɗin baki da wa'anda ba musulmi ba dan a cutar da ku duk baya yi to wannan koda an tashi ko yaƙi ko wani abu ya ya kama na rigingimu to zai iya shiga cikin alfarman musulmi shi ake kira da al'aman wasulhu da kuma sulhu ana iya zama a yi sulhu da wa'anda ba musulmi ba bisa ga yarjejeniyar da shugaban musulmi ya shimfiɗa ko kuma ya yarda da ita. Suna so su zauna a inda suke, su ci gaba da ibadarsu ko kuma addininsu da suka yarda da shi. Ba sa son su shiga musulunci, to ana iya yin sulhu da su a kan su zauna amma bisa wasu sharuɗa wanda za mu ji wasu daga cikin sulhu-sulhu da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi kuma da kuma yadda aka tafiyar da wannan sulhu wa mu'amalati rusulil kuffar da kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalantar jakadun kafirai in aka turo ambasada na kafirai daga wata ƙasa ba a kashe shi an gane ko shine rusul jakada aka turo shi kuma kafiri ne to da yanda ake mu'amalantar ambasada ma'ana wanda yake kasar ku ta musulmi ce sai wata wata kasar da ba ta musulmi ba sai ta turo ambassador ko kuma ta turo wani dan aike da aike to ya ake mu'amalantar wannan dan aiken ko wannan jakadan ko kuma wannan ambassador din wa akhdhil jizyati kuma a wannan babin zamu ji koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da yanda ake karɓar jizya idan mutum yana so ya ci gaba da zama a addinin sa zai dinga biyan jizya za mu ji mecece jizya wa mu'amalati ahlul kitabi da yanda musulmi ya kamata ya mu'amalanci ahlul kitabi yahudu da nasara wal munafiqina da kuma munafikai wa wafa'ihi bil ahdi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da musulmi ya zama mai cika alkawari idan yayi alkawari ko da wanda ba musulmi yayi alkawari ba wajibi ne cika kada ya dinga ganin dan ya saba alkawari da wanda ba musulmi ba kamar babu laifi a cikin haka to duk a cikin wannan babin zamu ji wannan insha Allah sabata anhu annahu qala zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahu faman akhfara musliman fa alayhi la'natullah wal mala'ikati wan nas ajma'in لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانا حديث امام البخاري ابتدى الشيء كان الفضائل فضائل المدينة حديث ده 1700 da 1870 haka a cikin al-i'tisam imam shafi'i ya kawo shi a wato shafi na 730 a shafi na 700 a 8300 akwai haka ainihin wato imam muslim ya kawo shi a cikin alhajj afwan shi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin al-i'tisam ba al-i'tisam wancan na imam shafi'i ba ya kawo a cikin al-i'tisam hadisi na 7300 haka imam muslim a cikin hadisi na 1370 hadisin ali radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata zuwa gare shi manzon Allah yana cewa dimmatul muslimina wahida alfarmar musulmai duk guda ɗaya ce, kowa yana da irin wannan alfarmar, ya biha adinahu makaskanci ko na ƙasa cikinsu yana iya wato baza da rawar wannan alfarmar, yana iya yin rawa da bazar wannan alfarmar. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ba da mafakar siyasa. yi wa wanda ba musulmi ba alfarma, wannan alfarmar duk al'umman musulmi suna da ita kuma guda ɗaya ce kamar yadda shugaba yana da ita wanda ake shugabanta ma yana da wannan alfarmar. Yas'abiha adinahu wanda ake ganin ba kowa bane, ba shugaba bane, ba malami bane, ba mai kuɗi bane, cikin rukunin manyan mutane baya ciki. Adina kenan na can ƙasa, shi ma zai iya yin baza ko rawa da bazar wannan alfarmar ma'ana a matsayinsa na talaka zai iya wa wanda ba musulmi ba alfarma ina ce alfarma ba irin alfarma ta Najeriya ba baka cancanci abu ba ai maka alfarma ko da abin zai laba irin wannan muke magana ba alfarmar da muke magana shine wato ba da mafakar siyasa ma'ana ka ce wani wanda ba musulmi ba zai zauna a wannan unguwa ta tudun maliki kan wanda ya tsangwame shi yana cikin alfarmata saboda mun zauna da shi kusan shekara goma sha ko ashirin da wani abu babu wani abu na cutar da musulmi da yake baya kawo wasu abubuwa na lalacewar tarbiyya cikin al'umma baya ba da gudunmawa wajen gurɓacewa da lalacewar al'umma ana zaune da shi lafiya cikin mutunta juna yana addininsa sannan yana girmama addinin an gane ko ba a same shi ta kowace irin siga yana haɗa kai da waɗanda ba mu ba don a cutar da ba samu da haka ina ganin na ba shi ya shiga alfarmata daga nan zuwa ƙarshen kwalta zuwa baranda zuwa ainihin wato ɗan fodiyo zuwa menguwa ina ne yankinka an fahimta ko to duk za ka iya an fahimta ko zami da kana ɗauka sai iya mai unguwa kawai sai dai in akwai dokoki da ƙasa ta shimfiɗa na ga yanda ake ba da irin wannan to in akwai dokoki irin wannan da aka tsara su a gwamnatance to yanzu kai a matsayinka na wato farar hula wanda ba ka da ba a ƙarƙashin wani ofis za ka ba da wannan alfarma ba, to ba ka da ikon yin haka. Amma in ba wasu dokoki da ƙa'idoji aka shimfiɗa ba, to musulmi yana da damar ya yi wanda ba musulmi ba irin wannan alfarmar ta ya yarda ya yi yawo, ya sake, ya yi kasuwancinsa, ya shiga, ya fita, ya yi al'amuransa na yau da kullum ba tsangwama, ba takura, ba zagi, ba cin zarafi, ba cin mutunci, ba barazanar rai ko dukiya ko mutunci. Wannan ya shiga alfarmar wani an gane ko to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna muhimmancin musulmi komai kankantar sa muhimmancin musulmi komai rashin kudin sa sannan da muhimmancin alkawari in aka yi shi darajar da musulmi yake da ita wai zai iya cewa wane ya ci alfarmata ya ci arziki na kuma sai a kyale shi kenan ko da ana irin rigingimun nan da ake irin aka faro aka zo ya ce a da Allah wane ya shiga alfarma ta to sai a ce a to ka shiga alfarma wane sai a kyale shi na fata an gane faman akhbara musliman duk wanda ya warware alkawarin da wani musulmi yayi wa wanda ba musulmi ba ya farma wancan wanda ba musulmi din ba ko ya kashe shi ko ya lalata masa dukiya ko yi ci zarafinsa ko mutuncinsa fa alayhi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in ba fa arnan ba fa musulmin da an yi wa wani arne ko kafiri ya shiga alfarmar wani musulmi sai wani musulmin ya farwa wannan kafirin wajen dukiyarsa ko ransa ko mutuncinsa manzo Allah ya ce wannan musulmin tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya tana ta tabbata kansa sannan ba iya nan ba manzala ce la ya kafalu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adilan a ranar tashin alkiyama an zo shi wannan musulmin da ya wannan ta'addancin ya farma wani wanda yake kafirin amana yana cikin aman alfarma da da aminci na wani musulmi to a ranar tashin alkiyama la ya kafalu minhu sarfan ba za a karbi duk wani tai na a karkatar masa da azaba ba za a karba ba wala adilan haka duk abin da zai bayar a madadin yi masa azaba ranar tashin alkiyama Allah ba zai karba ba sarfan shine sarful azabi anhu biduni muqabilin wannan shi ake kira da sarf wato a kawar masa da azaba ba tare da wani abu da yake kokarin gabatarwa a madadin azabar ba fansa ke adilan kuma shine ya bada wani abu wanda yake ganin zai fanshi kansa daga azabar Allah to in ma akwai wani abu da zai iya fansar kansa daga azabar Allah ko yayi tayin a karɓo na abin Allah ba zai karɓa ma'ana kenan ba abin da zai hana Allah ta'ala ya azabtar da wanda ya farwa kafirin amana ina fata an gane dan ka gane addinin musulunci ba har gido bane addini ne na tsari addini ne wanda yake na tsari ba a san kowa ya zama doka tana hannunsa ba a yin haka وثبت عنه أنه قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rubuce shi a cikin Al-Jihad hadisi na 2759 Imam Tirmidhi a cikin As-Siyar hadisi na 1580 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladin sa na 4 shafi na 111 hadisin Amr bin Abasa as-Sulami radiyallahu an wa sahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidhi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana bainahu wa bain qaumin ahadu duk wanda akwai yarjejeniya da alƙawari tsakaninsa da wasu mutane kar ku cutar da mu kada ku cutar da ku akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da wasu mutane kenan wai akwai alƙawari na zaman lafiya da mutunta juna ba tare da cutar da juna ba fala yahullanna uqda wai kada musulmi ya kuskura ya warware wannan alƙawarin wala ya shudda haka da ya saba shi kada ya kece wannan alƙawarin hatta yamdiya amaduhu har sai lokacin wa'adin yarjejeniyar an cin masa misali sai kuka yi alƙawari da su cewa nan da shekara goma mu da ku zaman lafiya za mu ba yaƙi ba kaza ba kaza ba kaza to koda kana jin haushi ko kaikayi a ranka game da su to tunda akwai wannan yarjejeniyar haka za ka yi haƙuri hatta yambiya amadu har sai wa'adin yarjejeniyar ya ƙare. Au yambid ilaihim ala sawa ko ya sanar da su cewa wannan sulhun babu shi. An gane ko? Ya sanar da su zaman yarjejeniyar da muka yi da ko da sulhu na ajiye makamai yanzu mun janye ta. su san cewa kar a je a far musu su suna ganin ana nan akan alkawari kawai su ga an je an far musu da yaki ka sa su dinga kallon musulmi a matsayin addini na saba alkawari da yarjejeniya su ɗauka cewa musulunci haka yake koya ‘ya'yansa rashin alkawari aka ka jawo musulunci batanci ko bakin jini a wajen wanda bai fahimce shi ba na fatan gani tun da an yi haka da su kuma kuna ganin yanayi ya bayu zuwa ga yanda za a warware wato a warware wannan alƙawarin da yarjejeniyar ku sanar da su shine awin bid ilaihim ala sawa ko ku sanar da su cewa yanzu ay yu'limahum anna sulha qadir tafa'a wa tafa'a wato wan qafa ku sanar da su cewa yanzu yarjejeniya ta kare mun datse ta an dauke ta babu alƙawari yanzu kaga su za su je su sani da haka an far musu ba za su dinga tuhumar ku da kun saba alƙawari ba bayan kun yi da su in ko ba haka aka yi ba an sanar da su cewa alƙawari babu an warware shi to sai a jira duk yanda ake jin zafi a jira wa'adin da aka yi su ya cika za mu dan ba da wani misali kaɗan da aka gaya mana a cikin sulhu hudaybiya dan ka san muhimmancin cika alƙawari har da wanda ba in kai kulla shi har da tsakaninka da wanda ba musulmi ba ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an yi rubuta yarjejeniya ba yaki shekara goma ce haya sannan yanzu ga su ga hudaybiya suna kaɗan za su shiga cikin garin makka aka ce kuma cikin yarjejeniyar za ku koma garin madina ba za ku shiga ba umara ba za ne suka ce ba za a shiga wannan shekara sai shekara mai zuwa ya ce a rubuta min yarda sannan idan wato wani daga cikinmu ko musulmi wanda aka takura masa ana tsangwamarsa a can sai ya samu dama ya kukuto ya faɗo cikinku za ku dawo mana da shi annabi ya ce a rubuta mun yadda amma idan namu ya shigo cikinku za ku dawo mana da shi amma in naku ya shigo wajen mu ba za mu ba za mu dawo muku da shi wace mun yadda a rubuta nan take ma a kowane da shi ma yana ta fama ta ma yana ta son ya samu ya yi hijira bai samu iko ba yan ana wannan yarjejeniya kawai sai ka yi shi ma kamar an jiho shi ya hado annabi ya ce kuma yan masa da shi haka muka yi alkawari da su abun ya yi wa sahabbai ɗumi ya ɗaura kan sahabbai kuma annabi ya ce jiya ya kuma wannan yarjejeniyar haka aka dinga baita alkawari ba a wasa da shi shi sa rashin alkawari alama ce wato shishike ne cikin shika-shikan munafurci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai haka wa qala sallallahu alaihi wasallam man ammana rajulan ala nafsi faqatalahu fa ana bari'un min al-qatil wannan hadisin ibnu majah ya fitar da shi a cikin addiyat hadisi na 2688 imam ahmad a cikin musnad mujalladi na biyar shafi na 223 da 224 wal lafzu lahu wannan lafzin na imam ahmad ne min hadisi amr ibn al-hamk wa sahahu al-albani fi sunan ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ammana rajulan ala nafsi duk wanda ya bawa wani mutum aminci cewa ba zai kashe shi ba kuka yi wa wani wanda ba musulmi ba kuka ba shi aminci cewa ba za ku cutar da shi ba ba za ku yi masa komai ba ba wai shigo shigo ba zurbi kuka yi masa ba kun ba shi amana kun ba shi aminci da garanti da tabbaci cewa ba abin da zai same shi bayan ya saki jiki ya aminta din ya karba amincin faqatalahu wanda ya bashi wannan tabbacin sai ya kashe shi annabi ya ce fa ana bari'un minal qatil ba ni ba wanda ya kisa ana bari'un minal qatil ce na barranta daga abinda wanda ya kisan ya aikata ba ruwana ka yi wa mutum ka bashi aminci ka bashi mafaka ya saki jiki kai amfani da wannan dama ka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya haka ya saba alkawari ya ci amana ni kam bari ummin na barranta da shi to manzo Allah ya ce ba shi ba kai a zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aikin da kai ba ruwa na ya zaka yi shi wannan duk ana nuna mana muhimmancin alkawarin aka yi shi a cika wa yadhkuru wa yudhkaru an ana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Abdullahi al-Hakim an-Nisaburi a cikin Mustadrak mujalladin sa na biyu shafi na 126 haka Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra hadisi mai lamba ta 6397 hadisin Buraida radiyallahu an wa rawahu al-Baihaqi fi al-Kubra haka Imam al-Baihaqi a cikin al-Kubra hadisi na 6398 kuma hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhu والحديث صححه الألباني في صحيحه كما حديث يا inganta Sheikh Nasruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma naqada qaumun al-ahda illa udila alaihim al-adu ma naqada qaumun al-ahda wa mutane ba za su taba saba alkawari ba illa udila alaihim al-adu face sai Allah ya dora makiyansu akan su daga cikin abin da makiyinka zai galaba a kanka shine ka zama kana saba alkawari za Allah ya ce mutane ba za su zamto suna warware alkawari ba bayan an yi shi face sai an juyar da makiyansu a kansu walamma qadima almadina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina saral kuffaru ma'ahu thalathata asnafin kafirai waɗanda mu'amalar zamantakewa za ta haɗa su da annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashe uku. Ismun akwai kafiran da salahahun manzan Allah ya yi sulhu ya rubuta yarjejeniyar sulhu da zaman lafiya da su, ala Allah yi haribu a kan ba za su yake shi ba, wala yi walu alayhi aduwahu. sannan ba za su jibinci makiyansa a kansa ba. Ba za su ƙulla ƙawance da makiyan manzan Allah wajen yaƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da musulmi ba za su yi ba, su wayannan kashin sulhun da aka yi da su kenan. Kafirai ne amma sun zama suna ciki game da harkokinsu, amma an yi alkawarin ba za su yanke annabi ba. Ba za su haɗa kai da wanda zai yake shi ba. Wannan kashin farko kenan. wa qismun harabuhu akwai kaso na biyu da su kuma yaki suka yi da annabi ya kasa suka yi wa qismun lam yusalihuhu wa lam yuharibuhu akwai kashi na uku da suka suka tsaya kan katanga ba su yaƙe shi ba ba su yi sulhu da shi ba balin tazaru sun ɗan saurara sun jira ma ya'ulu ilaihi ma ya'ulu ilaihi amru jiran da suka yi ai masa ya hadisu fil nihaya suna jiran su ga a ƙarshe me zai faru haka su basu ce sun yi sulhu ba basu ce kuma za su yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun tsaya suna jiran yaya al'amarin zai kaya ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره sannan daga cikin wayannan akwai wayanda suke son bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam da nasararsa da galabarsa da ƙara ƙarfinsa wanti sarahu da taimakonsa fil batin aboye wa minhum daga cikin su kuma man yuhibbu zuhura aduwi alai akwai wanda suke son makiyansa su samu nasara da galaba a kansa wa minhum daga cikin su man dakhala ma'ahu fi zahir akwai wanda suka shiga wajen sulhu tare da shi a zahiri wa huwa ma'a aduwuhu fil batin amma yana suna tare da makiyansa a boye munafikai kenan kuma fa'amala kulla ɗa'ifacin bi ma'amarahu Allah bihi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mu'amalanci kowace jama'a da abin da Allah ya umarce shi ci. Wa'yanda suka yi sulhu da shi ba za su yi rigima da shi ba ba za su haɗa kai a yaƙe shi ba, annabi ya ga Allah ya umarce shi ga yadda zai mu'amalance su. Wa'yanda suka ce su kan babu sulhu tsakaninsu da annabi sai yaƙi, Allah ya gaya wa annabi yadda zai mu'amalance su wayanda suka tsaya kan katanga sun ce su ba za su yaƙe shi ba kuma ba za su yi sulhu da shi ba su ma an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai mu'amalance su fasalaha yahudu al yahud al madina manzon Allah yayi masalaha da sulhu da yahudawan madina duk an yi sulhu da su za a zauna lafiya ba kar ku yaƙe mu kar ku haɗa baki a yaƙe mu mu zauna a haka fahara banu qainuqa sai yahudawan banu qainuqa suka yake shi kaga sun saba alƙawari ba'ada badrin bayan sun ga an yakin badar wa sharaqu bi waqa'atiha kuma sun afka cikin wannan yakin wa sharaqu sun leko sun hasko bi waqa'atiha da faruwar yakin badar sai su ma suka hasko suka leko su ma dan su ma su bada tasu sa'a wa azharul baqiya sun bayyanar da zalunci wal hasada da hasada su a fili ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga banu qainuqa sun saba alƙawari thumma naqada banu nadir akwai yahuda banu nadir su ma sun warware alƙawarin da aka yi da su fa ghazahum manzon Allah ya yake su wa hasarahum yayi musu kawanya ya kewaye su a cikin ganuwarsu wa qata'a nakhlahum manzon Allah ya sassare da dinansu wa harrakahu ya kokkore da dinan thumma nazalu ala an yakhruju min almadina to tunda sun shige sun buya a cikin ganuwarsu ba shige ba fice annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sauko bisa ga yarjejeniyar sun yarda za su fice daga garin Madina walahum ma hamalatil ibn manzo Allah ya yarje musu cewa to su fice daga garin Madina kuma ya ba su damar duk abin da raƙumi zai iya ɗauka cikin dukiyoyinsu da kayansu su ɗauka illa silaha banda makami Allah ce banda makamai abinci ne duk abin da raƙuman ku za su iya za su iya ɗauka ku ɗauka wa zakara Allah qissatahum fi suratul hashr Allah ta'ala ya ambaci kissarsu cikin suratul hashir an gane ko Allah ta'ala ya ambaci kissarsu cikin suratul hashir thumma naqadar quraizatu sannan sai yahudawa na uku yahudawan banu quraiza su ma sun saba alƙawarin da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana tabbatar maka da cewa ba Yahudi ba shi innahum la aymana lahum ba su da alƙawari ba su da amana la yarqubu fi mu'minin illan wala dhimma ba sa kiyaye wani mutunci wani zamantakewa wata kara wani alƙawari da yarjejeniya ba sa haka suke ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo garin Madina ya zauna da su mu zauna da ku lafiya ku yi harkokin ku amma kar ku cutar wasu daga cikin suka yi abin nan wayannan yahudawan da sun yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a zauna lafiya kaga banu qainuqa suka yake shi banu nadir suka saba alƙawari banu quraiza su ma haka wa hum aghladu al-yahudi kufran kuma su banu ƙwareza ɗin nan dama kafircinsu ya fi tsanani da kaushi cikin Yahudawan. A cikin Yahudawan ma banu Nadir, banu Kainuka suna da ɗan dama-dama a kan banu ƙwareza. Wani zalika jara alaihim malam ya jiri ana ikhwanin, don haka annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gudanar wajen hukunta su irin abin da bai gudanar ba akan ‘yan uwansu banu Nadir da banu Kainuka. فهذا كله في يهود المدينه wannan fa dukkanin wannan game da yahudawan madina kenan wa kana gazwatu kullu qa'ifatin minhum sai zamanto yaƙar kowace jama'a daga cikin su akiba gazwatin an yaƙe su ne bayan gama wani yaƙi na waje min al-gazwatin kibar daga yaƙe-yaƙe manya-manya yanzu ka dauki fa banu qainuqa yakin banu kainuka an yi shi ne ba da badirin bayan an yakin badar wa banu nadir yakin banu nadir kuma an yi shi ne a kiba uhudin bayan an gama yakin uhudu wa quraizatu banu quraiza ku an yi yakin ne a kibal khandak bayan an gama yakin khandak ka ga waɗannan manya manya manyan yakoki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi badar uhud da kuma khandak ko ahzab وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما koyar wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi sulhu da mutane fanaqada ba'dhum ahdahu wa sulhahu wasu daga cikin su ba duka ba sai suka saba alƙawarin da manzo Allah yayi da su wa sulhahu da sulhun da yayi da su wa aqarrahumul baqul ورضوا به وأقرهم الباقون الرغور كما suka tabbatar da waɗancan akan saba alƙawarin waradu bihi kuma suka yadda da saba alƙawarin da waɗancan din suka yi gazal jami'i mazalan ya tashi yana yaƙar su ne gaba ɗayan su duk da ba dukan su bane suka fito ƙarar suka saba alƙawarin amma waɗanda suka saba alƙawarin wayanda ba su saba ba din suna tare da su a ra'ayin kama fa'ala bi quraizata wan nadir wa ahli makka kamar yanda dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa yahudawan banu quraiza da banu nadir da kuma mutanen makka fa hadhihi sunnatuhu fi ahli al-ahd wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-ahd ga dukkan ma'abuta yarjejeniya da alƙawari wa'anda da aka yi alƙawari da su da haka mun wasu suka saba alƙawarin kamata ya yi raguwar ai su kwaɓe su a'a mu fa bamu yarda ba ba mu amince ba ba ma tare da ku bayan an yarjejeniya an yi alƙawari ya za ku saba alƙawari in ku har suka bujire muku to ku dawo ku ku gabatar da kanku to fa mu gaskiya ba ma cikin wannan wayanda suka ce sun saba alƙawarin sai a ware ku amma sun saba alƙawarin kuka yadda da su ku kan ba ku bayyana cewa kun saba ba amma kuna tare da wayanda suka ce sun saba in aka tashi kawai za a haɗa ne gaba ɗaya wajen yaƙar su gaba ɗaya. Wa ala hadha yanbaghi an yajri al-hukm haka hukunci ya kamata ya gudana fi ahli dhimmati da kafiran amana kama sarraha bihi ashabu ahmad kamar yadda almajiran imam ahmad suka bayyana wa ghayrahum da wasu su wa khalafa ashabu shafi'i dinda dinda almajiran imam shafi'i sun saba fa khassu naqd al-ahdi sai suka keɓance saba alkawarin biman na ƙadahu khasatan hukuncin ya shafi wanda ya saba alkawarin shi kaɗai duna marar zai bihi banda wanda ya yarda da shi wa a ƙarra alaihi kuma ya tabbatar da shi a kai an gane mazhabin imam muhammad almajiransu suka tafi akan cewa lalle wannan hukunci shi za yi wanda suka saba alkawarin wa'inda ba su saba ɗin mutum da sun yarda da saba alkawarin da wa'incan suka yi za a haɗa da su a cikin yaƙi almajiran imamu shafi suka ci in an zo sai a ware an yi alkawari da su gaba daya sai wani bangare ya saba alkawari wani bangaren duk da cewa sun yarda da wancan abin da wayancan suka yi na saba alkawarin amma dai ba su fito karo-karo sun ce suna tare da su a saba alkawarin ba to an zo za a ware su za a yaƙi waɗanda suka saba alkawarin ne kawai an fahimci wannan wa farraqu bainahuma da haka mazhabin Imam Shafi ko almajirai Imam Shafi sai suka bambanta tsakanin guda biyu
bi anna aqada dhimmati akidu suka ce domin kullu alƙawarin yarjejeniyar amana din yana da ƙarfi haka bai kamata dan wasu sun saba kawai laifin wasu ya shafi wasu ba ibn al-qayyim yace wal awwalu aswabu amma ra'ayin farko shi yafi zama daidai su laifin wayancan ai suna tare da wayannan a abin da wayannan suka kudurci na ba daidai ba wa bi hadha aftaina aftaina waliy al-amr ibn al-qayyim yace da irin wannan fatawar muka bawa waliy al-amr shugaban kasa fatawa lamma a harakan nasara amwalal musulmi na bisham a wata shekara da kiristoci suka ƙone dukiyar musulmi a ƙasar sham ƙone dukiyar musulmi a ƙasar sham ibn qayyim yake cewa sai muka ba wa shugaba na wannan lokacin fatawa irin wannan fatawar ta almajirin imam ahmad wa alima bi zalika man alima minhum da sanin waɗanda suka san an za a kone dukiyar musulmin daga cikinsu wa waɗaɓu alaihi kuma suka dace da waɗanda za su kone dukiyar akan wannan ra'ayin walam yu'allimu bihi waliyal amr kuma ba su sanar da gwamnati cewa ba akwai a cikin fatagari ko gurbatattu ko bargudu da za su zo su afka wa dukiyar musulmi sun san za a yi haka suka ja baki suka shi wa anna haddahu al-qatl hatman da ga wanda shine hukunci suka ce wannan ita ce fata wanda muka ba shugaba lokacin da kiristoci suka farwa dukiyar musulmi suka kone da aka tashi wajen ba da fata sai muka ce har da waɗanda ba da su an kone ba duk hukunci ya shafe su domin sun san za a kona din suna ra'ayin su ya daidai da waɗanda suka ce za su kona din ban sun ji daɗi da aka kona kuma sun san za a yi hakan ba su sanar da hukuma cewa za a yi wannan ta'addancin da haka wannan ya nuna sun yi muwafaka da waɗanda suka yi laifin duk da cewa waɗancan su suka mubasharanci laifin an gane wa anna haddahu alqatl shi wanda aka yi yarjejeniya da alƙawari da sulhu da shi in ya saba haddin shi ne a kashe shi hatman kuma dole ne wajibi a kashe shi ولا يخير يخير الامام فيه با ابا وشغبا زابي akan kashe wannan hukuncin su kisa kawai kal asiri bal sar al qatl lahu haddan kal asiri ya zama kamar kursunan yaki bal sar al qatl lahu haddan bal ma wato shi kisan da za a yi masa haddi nan laifin da ya aikata wal islamu la yusbiqu al qatla idza kana haddan musulunci baya yafe hukuncin kisa ya saryar da hukuncin kisa akan mutum idan hukuncin na hajji mimman huwa tahta zimma ga kafirin da yake karkashin yarjejeniya da alkawari da zama lafiya multaziman ahkamal milla kafirin amanar da ya lazumci hukunce hukuncen addinin musulunci ya yarda cewa shi ba zai musulunci ba ba zai girma musulmi ba zai cutar da su ba ba zai kaza duk wayannan bi khilafil harbi sabanin kafirin da ake kira harbi shi kafirin amana idan ya saba alƙawarin ko ya cutar da musulmi ko aka hada baki da shi hukuncin sa kisa ai a can shi ma da aka ce an taba shi kaji yanda aka yi musulmin da ya taba shi ko musulmin da ya taba kafirin amana ai mun ji tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane baki daya Allah ba zai karɓi sarfu ɗinsa wala adilin sarfu wala adil to haka shi ma aka samu kafirin amana da ya saba alkawari ya karya yarjejeniyar da aka yi shi hukuncin su kisa yana da bambanci da harbi harbi shine kafirin da dama babu sulhu babu zaman lafiya dama sa'a kawai in ka ga ya kwantar da kai kawai dan ya ga ba zai yi galaba ba amma duk sanda ya ga cewa sun yi wani shiri da in suka tada hayaniya ko suka tada yaki za su yi galaba a kodin shi za su iya tada yaki su dama ba a yi yarjejeniyar zaman lafiyar su idan aslama fa hada da hukum shi kafiri harbi idan aslama in ya musulunta fa hada da hukum shi ma yana da nasu hukuncin da ba wa zimmiyun naqidu shi kuma kafirin amanar da ya saba alkawarin da aka yi da shi lahu hukumun akhar shi ma yana da nasa hukuncin daban harbi allazi aslama lahu hukumun zimmi annaqidu lil ahad lahu hukumun akhar فهذا الذي تقت فيه نصوص احمد وان النصوص مذهب الامام احمد وان شيء ابن سكه حكمتا وابتى به شيخنا في غير موضعه malamin mu shekul islam ibn taymiya da wannan yake ba da fatawa ya ba da irin wannan fatawa a wurare da dama wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallam idza salaha qauman koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sanda yayi sulhu da wasu mutane فانضاف إليهم عدو له سواهم sai wasu makiyan da ba su ba sai suka je suka yi mata da su suka haɗe da su fadakhalu ma'ahum sai suka shiga cikin yaƙi tare da su wanzafa ilayhi akharun wasu su kuma suka zo suka yi mata tare da shi ko zuwa gare shi sara hukumu man haraba من دخل معه في عقده من الكفار حكم من هارب sai zamto tsara hukumu man haraba man da kalama abu hukuncin wanda ya yi yaƙi tare da wanda ya shiga haɗin gwiwa tare da shi fi akadihi cikin yarjejeniyarsa da alƙawarin saminar kufa daga kafirai hukumu man haraba ma'ana hukuncin wanda ya zo suka yi haɗin gwiwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sulhu sannan ya je ya haɗa kai da wasu waɗanda ba ba a yi sulhu da su ba wajen yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi da hukuncin waɗanda da ba yaƙi ne tsakaninsu da shi hukuncin iri ɗaya wa bi hada sabab sabida wannan dalilin ne kaza ahla makka ya yaƙi mutanen makka saboda wannan dalilin ne maza Allah ya yaƙi mutanen makka wa bi hada afta shaykhul islam بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين من التتار على قتالهم shi yasa shekul islam ibn taymiya lokacin da aka yi yakin tatar ya ba da fatawa ga kiristoci nasarar mashirik kiristoci na gabashi lamma a alu yayin da suka taimaka wa aduwan musulmi na makiya musulmi من التتار دقا ان تتار شيخ الاسلام يبارك فتوى على قتالي ما كان سوى يجيسو وكما وبهذا أبدى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرك لما أعانوا عدو المسلمين من التتار على قتاله da wannan irin wannan fatawar da shekul islam ibn taymiya ya bada fatawa game da kiristocin gabashi da suka taimaka wa makiya musulmi daga tatar akan yakan musulmi wa amadduhum bil mali was sila har ma suka taimaka musu da ƙarin dukiya da makamai wa ra'awhum bi zalika la tudina lil ahad wa ra'awhum shaykhul islam sai ya gansu a wannan yanayin da wannan abu da suka yi na tudina lil ahad a matsayin masu saba alƙawari da warware alƙawari sun saba alƙawari فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين wannan fa kaga kiristoci ne ba suka haɗa gwiwa ga makiya musulunci cikin mutane wato cikin yan tata akan yaƙan musulmi har suka dinga supporting ɗinsu da kuɗi da makami shekul islam ya ba da fatawa irin wanda muka karanta a kansu to sai malam yake cewa fa kaifa ina ga kuma idza a'ana ahlu zimmati mushrikin inda kafiran amana ne suka ce maka wa mushrikai ala harbi muslimin akan ya kan musulmi kafin ya fi bada haushi ko shi an ci a zauna da shi lafiya an jajjawa musulmi ko ne kasa taba shi ya zauna ya rayuwa su cikin aminci ya kasuwancin sa ya addinin sa ba tsangwama amma ya je ya haɗa kai a zuwa cutar da wannan ta ga abin su sai ya fi damu shi yasa hukunci shi ma ya zama da na fata an gane lokacin sauran sakanni a lokaci yanki insha Allah sai mu tashi wa kana taqdamu alaihi rusulu alaihi insha Allah bin da karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada suran da muke kotun cikin harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh